أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة بلساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بداع سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah mulkin sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa nufin sa da Allah ya kara tara mu a wannan rana ta Lahadi ya zama 21 ga watan Ramadan a wanda ya daidai da 1445 haihuwa a hijiran manzara daga Makka zuwa Madina kuma ya daidai da ta daya ga watan ya daidai da daya talatin da daya ga watan uku haihuwa na bisa dubu biyu da ashirin da hudu daidai wani ke taruwa a wannan gari na anguwa mai rogo a wannan babban masallaci na juma'a na wannan gari domin ci gaba da bin tafsirin magabata a wannan littafi sarki shine alkur'ani idan da yin wawan ko ban manta ba dai eh mun kwana akan cikin wannan sura mai albarka ce suratul an'am eh ayin da muka kwana idan Allah malam zai karanta mana ayin da ke gaba muna fata Allah ya mana guduma cikin dukkan al'amuran baki daya zaga ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية مثابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم ji Allah rukini a gaya mana cikin Alkur'ani mai girma eh Allah ce kamar mu kawata mu'minai imani da Allah haka mu kawata mu kafirai ma abin da suke aikatawa eh mu kawata musu suna ganin abin da suke aikatawa gaskiya ne domin da kawata mu'minai imani da Allah aikin alheri shine mai kyau Allah ya taka mu kawata makafirai ma eh aikin da suke aikatawa suna ganin daidai ne Allah ya tsare mu daga wannan wa kazalika sai Allah ya ce haka ne fa bismillahir rahmanir haka ne kama anna fiskan makkata akabirha Allah kamar yadda Allah ya ce kamar yadda muka sanya fasakan eh mutanen makka eh su ne manyan ba kananan ba eh shi sa shugaba ya shawuya da mutanen makka Allah ya tsare mu wayanda za su faɗa su sai ayi ayi to su ne mujriman eh su ne kafiran kuma su ne fasikan Allah ya tsare mu Allah ya ce to kazalika ja'alna fi kulli qaryati haka na kowace alƙarya ma haka muka sanya eh mana akabir manya manyan mutanen garin mujrimiya su ne mujrimai din su ne masu laifi yayi kaga ba za a kafi gaskiya ba eh tunda ba za su bar na kasa yabi yabi abin da ake sai ba Allah ya tsare mu baki daya Allah ya ce muka sanya su da yamkaru fiha daga kange jama'a daga barin bin Allah wa ma yamkuruna amma ba suna kange jama'a bane eh wa ma yamkuruna ba abin da suke na makici na hana jama'a gabe da bin Allah din nan eh illa bi anfusin sai suna sai kawo suke ma eh don ranar gobe kiyama ai su za su gari abin da suke ba su kyauta ba eh za su ga asarar da suka yi Allah ya tsare mu gabaki daya amma Allah ya ce duk abin da suke yi eh na aikin asha na kin imani na aikin alheri eh ma yace na ban sani ba eh kaga Allah bai sanar da su bai bai su sani ba Allah ya tsare mu eh in kaga gari ya lalace to manyan gari ne suka lalace eh in kaga gari ya kyau to manyan gari sun bi Allah sun bi gaskiyar lamari shi yasa gari sai ga ya kyau eh ku duba lokacin da Maulana Sheikh Mal Abbas Allah ya kara mashi rahama eh Allah ya dada shi da yazo diben da garin da kashi da kyau eh duk gabashin zariya ba wani gari kamar sa eh ka gani Allah ya sadu da dama yana da tsohon tarihi mai girma eh ana ce mishi dakace ko eh to kwashi Allah ya musu Allah ya dakato ya dakatar musu da babban wani Allah eh gashi mu ma mun albarkacin samu albarkacin sa ko eh to aka samu manyan gari sun karbi gaskiya to gari sai ya kyau amma aka samu manyan gari su ne masu ja da gaskiya to ai magana ya lalace eh duk yadda aka dauko za a bi gaskiya to ba za su bari na kaba za su yi ba kuma na kasan ba za su yi ba eh Allah ya tsare mu ubangiji Allah ya mana wannan baiwan ya shirye mana manyan manyan manyan mu eh su ma kanana kuma su bi to Allah yake cewa ma yamkuruna illa bi anfusihim wannan in in karanci da suke na na kin gaskiya ba suna ma kowa bane suna ma kawunan su ne kawai li'anna wabaluhu alaihim domin abin da suke aikatawa na zunubi ai ba zai tafi a banza ba yana nan a rubuce nasu ne to kaga ranar gobe kiyama za a yi musu hukunci da abin da suka aikata ne Allah ya tsare mu gabaki daya na'am wa idza ja'atum ayatukum
wa idza ja'atum ayatun qalu lan kunna wannan da a ci gaba قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صبر إن الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
to shine Allah yake cewa wai za ja'atuhum ayatu idan manyan mutanen makka eh a ayoyi daga rabi izzati ya zo musu ala sidiqin nabi sallallahu alaihi wasallam game da gaskata annabi sai ya tsaya da wasu kai kare sai su ce lan nu'mina bi ba za mu imani da wannan ayan ba eh to kaga manya sun tawaye ina magana kanana kuma eh domin duk abin da ke ƙarya su kanana suna bin ayi manya ne Allah ya tsare mu ya su ce ba za su imani da shi ba hatta nuta mislu ma utiya rasulullahi eh ba za mu yarda da kai ba kai annabin Allah ba eh ba za mu da kai ba kai annabin Allah ne sai sai an baka abin da aka ba manzannin da suka gabace ka ai kowane manzo ba haka ke zuwa yana zuwa da aya to kai ma sai ka zo da aya sannan za mu imani da kai eh kaji ai mina risal ne ga sako wal wahyi da wahyi da Allah ya bashi eh ilaina ba za mu imani da shi mun ji su lianna kasara malan wa akbar sinna suna nuna suna gani ai su sun fi kowa dukiya eh ai su masu hali ne masu ƙarfi ne ba sa nema guri kowa sannan wa akabar sinnan sun fi kowa a garin shi yawan shekaru to kaga za su ga ai ba za su fi karin mutum ba ko eh a ganin suna ganin shi kamar karimi ne Allah ya tsare mu eh kaga in girman kai yazo ne mutum ya ga ya gane ga yare ya rasa gane gaskiya Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana amma ka duba da Allah zai dauki matashi karami jika jikan garin ya bashi dukiya kowa zai bi shi amma magana ne Allah sai ga an ce gana ana jayayya eh kaga ana musu ana ja da al'amarin ubangiji Allah ya tsare mu yanzu da shugaba alaihi ya zo da dukiya ne ya zo maka da dukiya yana rabawa to duka mutanen garin ma sai mallake su amma kaga yana neman jama'a rahama ne a lahira eh su barbauta ma goma ka su bauta ma Allah kaga suna cewa na hannu mene eh a kasar malam ai mun fi kowa dukiya yanzu garin maka babu wani kasan maka a kasan la kasashen Jazai Larabawa wanda ya kai mu dukiya sannan ba wanda ya kai mu shekaru sai ya zamu bi shi wakala ta'ala sai Allah ya ce Allahu alamu hayy sai da risalati ai ba kullu za ku zabi wanda Allah zai ba manzanci ba eh ba hai mai sarauta ba ko ko mai kudi a'a ai zabin ba naku bane Allahu Allah eh wanda ya wanda da sheku a alamu shi ya sani eh hayy ya ja'alu risalati eh hannun wanda zai sanya manzancin eh shi ya sani saboda kaga ba ba maganar shekaru bane ba maganan dukiya bane a'a zabi ne na Allah kawai eh kaga duba za ka ga inda Allah yake kuduransa wani sai ga Allah ya taimake shi ya ba shi shekaru masu yawa wani kuma sai ga ta an ba shi gajeren shekaru wani ma ba zai zo duniyan ba eh ana nema ana murna gashi an samu zai zo duniya shikenan sai ya dauki ran shi kuma eh wannan dume wanda wake wannan kaga Allah ashe su sun manci ma ai shekarun ma nawaye na Allah dukiyan ma nawaye na Allah to ba su sani bane ai Allah ya tsare mu gabaki daya eh bi jami wa ibrad wa haisu wa haisu da Allah yake haisu din nan maf'ulun bihi ne eh li fi dalla alaihi wanda ke nuna manzanci a gare shi ne Allah ya tabbatar a'lama ayya alam mawdi'i salih yuwadi Allah ya san mutumin ƙoran da zai ba manzanci ai ba kowa ne Allah zai ba ba sai Allah ya dubi zuciya mutumin ƙorai sai dauki baiwa sai ya bashi eh ya ga zai iya zai bashi wani to haka Allah yake eh Allah ya samu dace fa yada'uha wa ulai laysu ala Allah to so haka wa'annan masu dukiyan suke cewa sun bi kowa dukiya sun bi kowa shekaru to ai ba su dace a ba su manzancin ba da annan shi ya za a ba su ko su ko su ne manyan garin kaga ba haka bane Allah ya tsare mu gabaki daya hmm sai yasibul ladina ajramu sai sagaru ko a karanta ko eh Allah ya ce sai yasibul ladina ajramu sagaru waɗanda suka yi laifi wanda suka yi suka tawaye suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda suka abinda suke gani bubba ne to kaskanci ko ya same su inda Allah wurin Allah eh ba suna ganin su manya bane eh sun bi kowa ba shekaru da dukiya ko to sai sibum ajalazina ajramu waɗannan suke wanda suka sabi ubangiji bi kauli da zantukan su din nan sagarum inda Allah kaskanci zai faru a gare su wurin Allah kuwa domin Allah zai ba zai ba manzon nasara eh zai ba shi rinjaye kuma zai zo gare ya zama suna karkashin su ko suna karkashin shi da Allah zai karkanta duba lokacin da yazo ya ci maka da yaki gabaki daya amul fatai da Allah da Allah ya sokar mashi da yi mashi umarni ya ba shi makkan da Allah ba zuma karkanta duba ba hiya zai abinda manzo Allah yi ba ashe garin na Allah ne ashe dukiyar ma na Allah ne ashe shekarun ma na Allah ne ashe kai da aka dawo ka aka baka kai alfahari to mujrimai ba san abin da suke yi bane Allah ya tsare eh Allah ya shiga inda Allah ya Allah kaskance ya samu daga Allah wa azabun shadid sannan da azaba mai radadi bima kan yamkuruna saboda makirci da suke shirya mu addini kawai eh saboda makirin da suke shiga mu shugaba shi yasa Allah ce kaskanci zai same su gama shirya masa eh za su ga bayan shi ba to kaskanci ko zai same su eh Allah ya tsare mu eh Allah ya tsare mu daga sharrin su an ce lokacin da lokacin aka saukar da ayan makaranta a baya eh wanda mun bayani bai bayani ba shi sayyidina Hanza eh dan uwan shugaba alaihi salatu wassalam eh an ce ya je farauta yana tafiya kawai yayi farauta ya gama ya dawo sai ji sai ji sai ji wani abu na na ban na takaki ya samu sai aka tare shi aka ga mashi ai ji Abu Jahal ya ga ya ga ya ga dan ya ga dan uwanka yana sujjada kawai yaje dauki yaje dauki mahaifar da kuma kawai yaje fa masa kaji yace ba wanda ya kire masa shine hankalin shi ya tashi kawai zai ne gurin shi yana zuwa sai yana zuwa sai sai ga sai fara mishi magana eh wa kana hamza kan rajamin sai an ce lokacin sai hamza ya fito daga daga farauta ne wa biyadihi qaus hannun shi akwai baka da kwari eh a hannunsa yana rike da ita wa hamza lam ya lam yakun mu'minan a wani lokaci sai hamza bai musulunta ba eh bai musulunta ba lam yakun mu'minan izaka a wannan lokaci ba kabala hamza sai kadbana hamza tun da ji wannan magana sai nufo Abu Jahal tare da jama'a suna zaune hankalin shi ya tashi hankalin shi a bace yau an tafi dan dan uwansa zumunci ya tashi eh kawai sai sai nufo gurin aka ce yana zuwa sai ta ta'ala abu a jahali wa ta'ala idribu ya je da kusa da abu jahali sai ya tsaya a gaban shi sai ya dauki makarin bakwarin nan yana suka shi yana suka abu jahali da ita irin gindin bakadin nan yana suka yana cokarin shi da ita yana wai kuri na cewa ya ba ya ala ya kai baban ya ala yace ala tara ala tara ma ja bi tafawun hukulana kai ya kana min wannan abu kana ga mu wannan magana shi Abuja ce ga ma sidna Hanza wai kai baka ga abin da shi nan naku yake aikatawa ba dubutu Allah duke bauta ba yanzu ya mai da mu wawaye ya ce wa'annan duk abun bauta bane kai baka ji abin da shi bada ba don ne mishi wannan shine Abuja ce ga mishi wannan eh wa sabba aliyatina zaki allolin mu eh wahala ba abana ya saba mai ya saba mai iyayen mu ka iyayen mu gabaki da kaji abin da yake ce masa fakala hamza sai hamza yake ce wa man asfaha minkum uqula wane ne wane ne wa wata da hankalinku yi tambaye shi yace ata'buduna alhijarata jibril ke bauta ma dutse fa to dutse me zai maka ka ce shi ke wa hankalinka kai ka wa da kai ka wa da hankalinka kai don ya gaya maka gaskiya shi ne ka za ka zo kana mishi kana cutar da shi sai ka ji abin da sai da Hamza ya ce ma Abu Jahal eh ta'buduna jidarata min dunillahi kawai gashi kuna bauta ma dutse ba ba tare da ba Allah ba ku kuka wawantar da kan hankalinku ai ba shi bane kuna kama kana kana ci mishi mutunci kai nan zai ce masa sai da hanza kawai daga nan sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar sai ce na kai na ma musulunta kawai na ce da babu abu daga sai Allah shi annabi annabi muhammadu manzo Allah ne kawai sai na hanza kawai sai musulunta a wannan lokaci eh ka ji manyan bayin Allah Allah ka tsare mu gabaki daya eh to shi ana so manya suka ga gaskiya kawai su bi eh haka ake yi ka gani kaga shi da ke Abu Jahil bai da bai da rabo ya gani ya tabbatar wannan fa gaskiya amma kaga bai imani ba yana ganin za a kwace mulkin garin eh shine sune manyan gari sune masu fada aji sune masu dukiya sune masu yawan zuriya eh qurayshawa ne saboda dubara su yadda ba kaji abin da suka abin da kace kawai fa salamu hamdu zina sai musulunta yau mai zaman rana kawai eh kawai sai sai musulunta Allah ya tsare mu gaba ki da eh to ka gani to shine Allah yake ce yake ga mana anan wa kazalika ja'alna bi kulli qaryatin akabir muslimina mujramiha don haka Allah sai sanya gari sai kaga manyan garin su ne masu masu laifi masu kin gaskiyar lamari to kaga ya sanya masu tawaye da gaskiya ga manya ne kawai Allah ya tsare mu eh liyam kurufiya saboda su dika shirya makirci makirce makirce amma dukkan Allah ne ya tsara haka kuma ya mutu na da yaji abusin ba wani makirci da shirya sai kawo su kawai eh ba amma ba sani ba to shi Allah ke dan ayoyi alqur'ani sun zo mun sun zo su za su fara magana yace lan nu'mina lan nu'mina ba za mu imani da kai ba wannan ayar ba mu yarda ta ba hatta nuce muslima au ce rasulullah sai ka zo na abinda ya zo ma manzon manzon suka zo da shi shine za mu imani da kai eh mun bi ku mun bi ku dukiya sannan mun bi ku yawan shekaru mun san gobe mun san jibi ba mun san gata mun san kaza kai ko baka sani ba duk abin da yake baya kai shekaranka nawa ne eh kaji to shi wannan ba Allah ne fa ya aiko shi ka ga mishi shekaru ka ga mishi shekaru zai bar labarin yadda aka yi kama kai zai baka labarin ranar da zaka tafi lahira zai bar labarin a lahiran ma ga inda zaka zauna to ina kuma shekaru ya amfani yayi amfani shekaru in ba in ba gaskiya ai bai da amfani ga baki daya amma inda amma inda amfani fa inda imani fa a ga shekaru ya amfani Allah ya sa mu dace baki daya eh shi za a gani eh shine Allah ce Allahu a'lamu ya sai ajr sarati Allah shi kada ya san yadda zai aje manzancin su bayan ba ko za ku zaɓi mashi ba ko manya eh sai yasibum ladina ajramu sagaru sagaru inda Allah kaga wanda suke suke irin wannan mugayen maganganu din nan eh to kaskanci ne same su a wurin Allah wa azabu shadid sannan da azabu mai radi bima kan yamkur da makircin da suke shiryawa ai kaga ai gaskiyarci ya same shi ko a yakin badar ba an gama da shi ba bai wulakanta ba ya wulakanta amma da yake da aka tsare kaga dan shi ya zura ce su gaba ya bashi riga wa aje a miki ne kamar da shi shi na gani rigar da za ta iya amfanin sa jama'a suka taso sai ce a sai sai manzala ce a ya cire rigan ya bashi ya cikin ya bashi ya ce aje a sa mashi da yaron ya tafi da mid da dan ya tafi kaiwa sai ya ce ba zai amfane shi ba a yi wannan rigar amma almuzala yayi dan ya faranta ma dan saboda dan musulmi ne dan uwa haci ma ya buri a bashi ya kashe uban kawai da kansa ma to ka gani haka abuwa yake Allah ya sa mu dace mm Allah ya ce ma kare mu saboda abin da suke shiryawa man yuridullahu na man yuridullahu an yahdahu yajra tadruhu lilislam haka ne wa man yuridullahu yaj'al tadruhu bayyidan arjan ka'annama yas'alu fis sama' kama yaj'al Allahu rizqa 'ala alladhina la yu'minun to shine Allah yake ce Allah yake cewa wa man yuridullahu eh fa man yuridullahu wanda Allah ya so yayi nufi ani ya hadiyahu ya shiryar da shi to ya kira su zarahu fil islam shi Allah ya sa hakkin musulunci a zuciyarsa kawai eh to wannan shine shine Allah ya so eh duk wanda Allah ya so to sai ya sai sai ya shiryar da shi ya haske kirgin shi da musulunci kawai kaga ai hanzu Allah ya so shi so daga Allah ya haske kirgin sa me yace ashhadu an la ilaha illallah rasulullahi yace duwatsun da kuke bauta ma me za ta amfani ku ni na ma ko na muku runta ma ni don kawai kaji Allah ya samu dashi to wanda Allah ya so yin haka yake Allah ya kyafta girjin su ya sanya imani da tsoron Allah a zuciyarsu na musulunci kawai eh haka Allah bi an yaka fi qalbihi nuran sai Allah ya jefa haske a cikin kirjin mutum eh fayanfuhu lahu sai ya hura haske eh wa yaqbulu sai ka sai ka ji mutum ya karbi gaskiya kawai eh kama wa kama da fi hadisi kamar yadda wasu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa man yuridu an yudillahu wanda Allah ya so ya karkatar da shi daga barin gaskiya to ya ja'ala sadrahu dayiqan ubangiji sai ya sanya zuciyarsa kirjinsa a kun a kuntace eh ba wani ba wani allowed da, da wani magana za ta shiga ko kirjin na kulle ne kawai yasa a fada a fada sai gobe ya ci gaba abin da yake sai ka ji a fada a fada a fada a fadi roman noman addini musulunci da aiki na alheri sai ka ji kawai shiru ka ji kamar ana zuga ana ana zuga zugi ne kawai dalla duk wutan da ake dibo ake dibo mata karma karma mai ana zuba mata mutuwa za ta yi a ƙara guda ta yi to haka ƙarshen su yake eh Allah yake ja'alahu sadru dayyikan Allah zai kunta ta ƙirjin ba wani abin nan amma wanda Allah ya so sai bude ƙirjin ya sa hasiya ƙirjin kawai kaga akwai alawu to kullum ana wa'azi karba yake so da ƙirjin nasi akwai alawu amma wannan an rufe ƙirjin kawai bi tafifi wa tashdid kwace dayyikan kwace dayyikan mi ayi anil qubul ni zama yayi kunci ba zai karba ba har a yace cewa harijan mai tsananin kunci eh ko dakin gari aka jama ka dan kokobu ne to ko da kai bako ina zai kwana a kaga ba da kwana ko to kirje da Allah bai niyyar mutum ya zama na kwarai ba to a rufe yake duk wani abin da za a faɗa ba gurin da zai zauna a ciki Allah ya riga ya rufe ta gabaki daya eh saboda jayayya Allah ka tsare mu gabaki daya Allah ya ce ka annama yas'adu eh fi samai in ana wa'azi ana musu ana bashi ana mashi nasiha kamar ma ana kamar ana hawar ana ƙara zuga shi ne ma kawai eh kamar ana ƙara zuga shi ne kawai kana yas'adu fi samai eh kamar yana hawa sama ne misali ana maka misali hawa sama ko eh mutum ne ana bashi hakuri eh ana cewa kai hakuri yana ƙara zambarma ana cewa ya haƙuri yana ƙara abin da yake maimakon da ake kai haƙuri ya kasa sai kuma ƙarawa yake to kaga ai ba wani ba wani allowance a zuciyarsa na da zai karɓi gaskiya kenan eh yadda za ka gane abun sai ko da fada ake ka zo ka samu mutane suna irin marigimantan nan suna fada suna rigima eh shi irin kasuwar ibu da Allah ya yi su haka an zo ana ba shi haƙuri kai haƙuri yana burdewa yana ja yana tsalle shi ba zai ba wai na zuwa sai ka kula bar shi abin da zai sai kuma kaga yayi kasa sai ka kuma yayi ka kasa a lokacin ko haka zaka ga yayi to wannan duk mutumin da ake gaya mishi gaskiya kaga yana zambar ma to ba ba wani alawun alkirjin ba hanya na maganar gaskiya ba zai karbe ta ba Allah ya tsare mu gabaki da eh Allah ya ta bi samai kazalika Allah ce kamar muka sanya wannan kuncin a cikin kirjin mushriki da kafiri yaj'al Allahu rijzan haka Allah zai sanya musu azaba sai musu azaba eh kawai azaban aushiya'i ko kuma dole shedanu akan su ayi sallido su zama su ne jagoran su kawai nan ana musu magana shedanu suna musu suna musu huduba kuma to kaga ai ba ba ba wani ci gaba ko eh alal ladina la yu'minuna eh akan wanda ba su imani ba gabaki daya eh duk wanda bai imani ba Allah shedanu sun riga sun sun zama su ne suke jagorancin al'amuran sa gabaki daya eh su ne kuke suke suke juya akalan su gabaki daya Allah ka tsare mu da rashin imani baki dayan uwa na'am wa hadha wa hadha siratu rabbika mustaqima ya ga ma annabi to sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha aka ce ma annabi kaga wannan eh annabi Allah ya da kanshi ya nuna manzo Allah hanya madaidaiciya eh wannan wannan wannan ha tambihi ne amma za ishi mai ishara ne ana ce mishi kaman ga Allah ga manzo Allah ne sai Allah ya ce kaga wannan ya nuna mishi hanya yace wa haza kaga wannan alazi anta alayya muhammad wannan kaga wannan addinin da kake kai siratul mustaqim shine hanya ma shine hanya zikakiya kar ka yadda eh ka bi ka bi hanyar su eh hanyar su ƙurarriya ne eh da gargada kuma ba ba ta kullewa amma wa haza wannan hanyar da kake kai siratul mustaqim siratul rabbuka mustaqim shine hanyar ubangijin ka tsayayya kawai Allah ka tsaya Allah ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim duka eh la iwaje fi babu wani kwana kwana a cikin ta ba kwana me kakiya ne kawai eh alal hali muakkada eh ana girmama maganar ne gabaki daya hmm wal amalu fiya ma'ana ishara ana so ana so ka aiki da shi ne shi sa akai maka nuni akan haka ubangiji ya ce kad fassalna ayatan liqaumin yadhakkaru ubangiji ya ce muna muku bayani ina rarrabe ayoyi ne daya bayan daya eh eh liqaumin yadhakkarun ga wanda za su azantu da wannan da wannan qur'ani mai girma din nan Allah ka tabbata Allah ka sa mu amfana da wa'azin da qur'ani take mana din eh wa hasbi zikri da annahu hum muntabi'una Allah ya keɓance wa'azi ga muminai domin su ne za su amfana da ita shi sa aka ce manzo Allah fa zakkir in nafa'atiz zikra eh kayin gargadi ga wayanda za su amfana da gargadi eh kaga nan a hana ka gurin da ba za su amfana da maganan ba ko ba haka ba eh Allah ya sa mu dace na'am لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون to Allah yake cewa Allahumma darus salam su mu'minai suna da gidan aminci ranar kiyama eh darus salam gidan da Allah ya amince ma mu'minai yi mun tanaji za su ga cikin ta Allah ka sa mu cikin darus salam ai salamatu wa hiya jannatu fi aljanna eh inda nabi wurin ubangi ga ga ubangijin su wa huwa waliyuhum shine majibincin su yana nan tare da su ba za su tazarawa su nesa ba me yasa Allah yake haka zai ba su ai bi ma kani amaluna saboda abin da suke aikatawa ne eh suna bin abin da manzo Allah ya faɗa ne eh shi sa Allah ya musu gida a ranar gobe kiyama lahum darus salam suna cikin aljidan aljanna suna jin daɗi Allah ka sa mu cikin aljanna baki daya na'am ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استغفرتم من الجن والانس na'am
وقال أولياؤهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها نعم.
إلا ما شاء الله نعم.
إن ربك حكيم عليم to shine Allah yake cewa wa yawma nashruhum ya rasulullahi ka tunan ka tuna tana da al'ummanka ranan da zamu tara su ai hal ai ai- ai lahu hal eh ranan da Allah zai tara halittu jami'an baki ɗansu su yan uwa duka halittu da Allah ya fa- ya hali- ya halitta na farko da na karke eh ranan da Allah zai tara al'umma gabaki ɗaya a guri ɗaya eh wa yuqa- wa yuqala lahum kuma yace masu yace ya ma'ashirar jinni eh a gaban ta a filin tashar kiyama eh ga sahun aljanu ga na mutane ga na mala'iku ga sauran halittun da mutuba gani ba eh a gaban Allah ranan sai Allah yace ya ji Allah ya magana yace ya ma'ashirar jinni ya ku jama'an aljanu qadis takasatun min al-insi ku dai kun- ku dai kun halakar da eh da mafi yawa daga cikin mutane eh ku aljanu kun yi halakar da mafi yawa daga cikin mutane wa qala awliya'uhum eh sai kuma mutane sai su bada amsa ba maimakon su bar aljanu su bada amsa ko sai kuma mutane su karba kaga Allah ya ce ku kun kun yi kun kun ku ne mafi yawan batar da mutane ku ke sa su kan hanya ba na kai ba na kware ba eh wa qala awliya'uhum to wa'inda suke bin shedanu aljanu daga cikin mutane yesu yesu dauki mai suka yi magana me za su ce rabbana eh suna fushi tunda sun samu sun samu ba sun samu alaman satan an sa ko eh Allah har ya nuna ai aljaru ne masu laifi sun su suka halakar da mutane ka kun gane to shine sai su- sai suka jaka sai suka ce rabbana ya ubangiji a jin mutane kenan rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'din ai dukkan wani masu laifi da mu da su duk masu laifi ne mun amfana da mun amfana da su su ma sun amfana da mu kaga kar Allah ya musu azaba su kadai kenan eh eh mun mu ma ai mun amfana da su sun amfana da mu intafa al-insu bi tazyin al-jinn lahu su mutane sun amfana eh da abin da aljanu suke kawata musu na sha'awa kamar aikata zina shan giya caca kashe rai ba da ba da haƙi ba zalunci duka shedanu suke kawo suke kawata mutane su su ne suke kawata mutane kaji su da kansu fada wal jinni wal jinni bidatul islam su kuma aljanu su kuma eh suna musu suna musu biyayya eh suna musu biyayya da abin da kace su za su Allah ya sa mu dace eh kamar yin misali yan boyi da sauransu ai kaga abin da ake kenan eh to kaji to duka kaga su musharaka wajen wajen sabo ko to ranan Allah zai magana a filin tashin kiyama eh kaji abin da za su faɗa kaga anan muna magana ran tashin kiyama ta zo ba nan ko anan na ga mana an gama ma ga abin da Allah yake ce ma yake ce yake ce ma halittun su kawai kaga an gama ai hmm sai sai sai sai Allah ya ce wa balaga ajalana suka ce har ajalin mu yazo muna muna muna cikin dimuwa allazi ajaltana wanda ka rubuta mana zai zo eh ba mu san zai ba mu san lokacin ma ya riga yayi ba har ajalin namu yazo muna can muna hudda da kalimu da aljanu eh suna kawata mana abun dadi abun da muke ganin mafi dadi ne wanda Allah karamta muna aikatawa muna musu kuma suna mana biyayya eh kaji wa huwa yawm al-qiyamah ta kiyama suka ce wa hadha tasiran min wannan magana suke faɗa eh suna faɗa ne cewa lalle kan su sun yi asara eh sun yi asara da hudar shidanu a duniya kenan kala sai Allah sai magana da harshen mala'iku kala ta'ala lahu ala lisani mala'ikatu sai Allah shi kuma yi magana da harshen mala'iku sai ce annaru maswaakum to ai magana ya kare yanzu wuta ne makomon ku gabaki da ku kawai idan shi mutum an yi shi da kasa shi kuma ajani an yi shi da wuta to gashi za a yi musu za musu azaba da wuta ga baki daya Allah ya tsare mu ga baki daya da wuta ba annaru masawaku ai mawakum ke mu kuma ku ga baki daya ubangiji sai tabbatar musu ba eh yace kalidi ne fiya za ku dawwama a cikin wutan kawai eh kalidi ne fiya za su dawwama a cikin tashi duk wanda suke huda da shedanu aljanu don wasu bukatuwar su na rayuwa irin su boka irin irin su masu masu hudu da aljanu duka dai wayannan eh duk sun amfana junan su Allah ya tsare mu eh wanda zai ce maka aljani ya tura aljanu ya zai ya je mu wani kaza ko mu gonan wani kaza ko mai kasuwanci kaza ko mai motar shi kaza eh aljanu kuma su biyayya su je su yi abin da aka ce su yi eh ka gani Allah ya tsare mu gabaki daya su kuma aljanu su sama mutanen sharadi su kuma su tabi sharadi to kaga duk an amfana juna ko to Allah ya ce naru maswakum yace to kun je kun yi abin da kuka yi a duniya ko to yanzu ma kuma ku ta ne kawai kare ne biya za ku doma a cikin ta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so eh min al-aqad ko wasu kun lokuta an Allah ya so ya fito da ku ya Allah ya so allati allati rujulun fiha wanda zai fitar da wasu daga cikin wuta in Allah ya ga dama Allah ya sa mu dace na'am وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
shine shine ake shine yake cewa lishirbil ham gama ga lishirbil hamin bayan sun sha sun sha wuta daga cikin wuta sun sha ruwa da fusashe bai na har jimi ya gila Allah ya so sai su fita kuma bayan nan eh summa summa inna marjuhum lalle jahannama kuma su ta jahannama ne gabaki daya Allah ya tsare mu eh ibn abbas ke cewa annahum fi man alima Allah annahum yu'minuna bi ma'ana inna rabbaka al-hakim shi ubangijin ka lalle mai hikima ne a cikin halittar sa alimun kuma sani halitta ne gabaki daya ya Allah ya ce wa kazalika ai kamar yadda matta'ana ustatul insu wa jinnu eh muka ji muka jida wasu bangaren ajiru da mutane muka ji yadda su dadi suka ji dadin junan su gabaki daya Allah shi ne walli ba'da zalimin ba'da haka zamu jibintar da azzalimi eh azzalimai shaji sashi zamu jibintar da su eh su ma bima kanu yaktubun saboda mugun aiki da suke aikatawa kaga ranar gobe kiyama wato wuta ne makoman su gabaki daya Allah ya tsare mu eh ya ma'ashirin jinni ko ya ma'ashirin jinni wal insi alam yatikum rasulun min يقصون عليكم نعم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا نعم قالوا شهدنا على أنفسنا نعم.
وغرتكم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم نعم.
أنهم كانوا كافرين to shine Allah Allah yake ce Allah ya ƙara tambayar su ya kaji dan wuta ne amma har Allah ya da gir- girmama su eh saboda shi Allah karimi ne kaga sai ya ce ya ma'asirul jinni wal ins ya ku jama'a jinnu da mutane da kuke bin da kuka kuke aikata wannan mugun aiki alam yati ku rasulu minkum wai don al wai ba- mun zo daga cikin ku bai zo yi muku gargadi bane cewa abin da kuke yi din nan ku bari ba kyau kaga ai ya zo kenan eh bai zo ya gaya muku ba ai min majmu'ukum dukan ku ba wanda ya ji aw ba'dukum shin wasun ku ba su ji ba eh ai ba'dukum sadiqun bi insi aw ai aw rusuli jinni kenan eh wasun ku sun gaskata manzannin da suka zo musu wasun ku ba su gaskata ba eh sai ya ce to yaqussuna alaikum ayati bai zo yana gaya muku ayoyin mu ba ina ba ku ina ba ku labarin sakon da Allah ya aiko da muka aiko shi zuwa gare ku bai zo ba wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ina muku gargadin ranan da zamu dauka ai ranan da zamu dauka a irin wannan ranan ba su gaya muku ba manzo mu zo sun gaya muku ba eh kalu ya su ce to ba magana ƙarya a ranar lahira ai ai sai dai gaskiya da gaskiya kawai eh ko za su ko suna cikin wuta ne don su faɗi gaskiya kawai eh kalu shahidna eh Allah wallahi ya ya ubangiji mun shaida wallahi muna shaida sun zo sun gaya mana eh sun zo sun gaya mana wannan magana sun karanta mana ayoyin ka ya ubangiji sun mana gargadin haduwan mu da kai a wannan rana duk sun mana ala anfusina da kawunan ai kada balagana masako ya isar mana wa garratum hayatud dunya yalla ya ce a to shikenan wato rayuwar duniya ne ta rude ku kenan ko ta yi magana ya kare shi kenan eh wagar su ma ya dura rayuwa ta rufe su kawai walam yu'minu basu imani da manzannin ba basu imani da ayoyin ba sannan basu imani da gargadin da ake musu ba wa shaida ala anfusum annahum kanu kafirin to daga nan suka tabbatar da su din nan sun shaida su lalle ko kafirai ne kawai sun kafirce ba abin da Allah ya saukar to kaga yi magana ya kare eh ba wani sauki eh zalika
ذلك أن لم يكن ربك مخلص القرى بظلم وأهلها غافلون to shi kuma al'adar ubangiji Allah al'adar shi yake cewa zalika kaga aiko da manzanni zuwa ga zuwa ga al- mutanen da aka aike aka aika zuwa gare su ai shi ubangiji allam yuhluka rabbuka muhlika allam eh allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi Allah ba zai taba halakar da al- alƙarya ba eh kawai ya halakar da su eh dan da da san rai ma'ana da zalunci kawai Allah yake ya halakar da su ba tare da ya aiko musu manzo sun ki ba Allah ba zai taba haka ba duk wanda kaga Allah ya halakar to aiko an aiko musu manzon ba su imani da shi ba ba su imani da tafin bane eh ka koda ka halakar da mutanen annabi nuhu ai an aiko musu da annabi ko annabi nuhu bai ga musu ba su bar komai su bauta ma Allah ba suka ki ba suka ki bauta musu ba halakar da su ba da dubana halakar da su mutanen fir'auna fa su ma ba aiko musu annabi Musa ba sun imani da shi ba su imani da shi ba da Allah ba halakar da su ba su ma halakar da su haka mutanen annabi Lutu duka to Allah shi al'adan Allah bai halakar da alƙarya sai ya aiko musu da manzo daga cikin manzanninsa ya gaya musu gaskiya su bi abin da Allah yake in sun ki ko to azaba zai zo to Allah bai bai taba halakar da ƙarya haka kawai bai aiko da manzo ba shine cewa ma yake kika ma kunna mu'azzibina hatta nab'asar rasul Allah yake ba za mu taba mu zo ba za mu zo masu azaba ba eh sai mu aiko da annabin sun ki imani shi sannan musu azaba eh kayan karo da wannan aya ai kaga suna muqarana da wannan aya eh zalika an lam yakun rabbuka mulikul qura bi zulmi Allah ba zai halakar da alƙarya ba idan zalunci ba a'a sai ya aiko manzo ba su imani ba tukuna wa ahluha ghafilun a ce mutanen garin ba san ba aiko musu da manzo ba kawai Allah ya turo iska ko azaba a garin a'a Allah ba al'adan ubangiji bane eh lam yanzu ilayhi rusulan yubayyin lahu bi aiko manzo bane musu bayani ba wannan ba al'adan ubangiji bane Allah ya ce wa li kulli na'am ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون to Allah ya ce wa li kulli eh duk wani aiki da gani duk wani aiki da kaga dan adam na yi to darajatu akwai sakamako da za a bashi eh in kai aikin alheri to Allah zai maka sakayyan alheri eh wal kulli eh darajat kowanne aikin dan adam yake yi musulmi ne ko kafiri to ya tabbatar akwai saka akwai sakamakon wannan aikin da yake yi eh ko aiki ko imani ko aiki na alheri Allah na tara mashi eh ka san duk mutumin da yake kasuwanci yana tara kudin shi ai ko kaga ya san abin da yake tarawa ko to Allah ya sa mu dace eh darajata mimma amilu suna da sakamakon aikin da suke aikatawa min hairin wa sharri ko alheri dai ko sharri duk abin da muke mutai aikata akwai sakamako yasa in wa mu ta aikin alheri eh kan ranar gobe kiyama ka zo wajen sakamako yaga aikin sharrin ka yafi yarin ga sharrin kaga abu ya lallace Allah ya tsare mu gaba ki da hmm wa ma rabbuka bigafili amma ya'malun Allah wai bai Allah wai ba ba wai bai san abinda dan adam ke aikatawa ba Allah wai ba wai ba wai bai san abinda mushrikai da kafirai suke aikata bane ya sani amma ya bar su ne su abinda suka yi eh ana rubutawa akwai sakamako a ranar gobe kiyama eh ranan mutum zai gane abinda ya aikata eh ko wannan tawaye da Allah ya yi ma dan adam dan da ayin makanta a baya cikin kasu na baya aka ga ubangiji ya sanya ma kowane dan adam habazatan wakil ma'ana mala'ika wanda yake yake security shine kula da kai eh akwai na dama akwai na hagu suna nan suna suna dakon ka in kai alheri ya rubuta in kai sharri ya rubuta eh mutum ba zai gane ba zai ba zai gane wannan ba sai ranar da ya koma zuwa ga Allah su ko suka dauki dukkan aikin da kai tsawon rayuwanka to kai ba rabin izzati aka fito shi aka ce ga abin da kai kaga ranan baka ba magana musu ai Allah ya tsare mu gabaki da to Allah ya san abin da suke aikatawa eh wa man rabbuka bi gabil amma ta'malu eh ko da a ce da ta ko a ce da ya ya amalun suke aikatawa eh amma wa man rabbuka bi gabil amma ta'malu eh ubangiji ba wa bai san abin da kuke aikatawa ba ko a ce ubangiji ba wa bai san abin da suke aikatawa ba eh kuke aikatawa ko mu'minai wannan suke aikatawa su kafirai kenan eh Allah ya tsare mu gabaki daya nam ورقص البرية كرهما إن يشاء يذهبكم ويستقلب من بعدكم ما يشاء مم.
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين sai Allah yake cewa rabbuka ubangijinka fa eh rabbuka ganiyun shi ubangiji mawadaci ne eh an harge hadidansa Allah bai bukatar komai a wajen dan adam ah to ai shige bayarwa shi yayi ka shige baka kaga shi gani ne kenan mawadaci ne shi Allah wa ibadati shi mawadaci ne ga dukkan ibadan dan adam yanzu misali sai kace ba za ka ƙara sallah ba eh baka azai baka lasai baka asuba ba to me ka rige Allah da shi sai kuma kai kokari kace kai kullum kana baka baka wasa da sallah ba to da kake sallah din me ka kare Allah da shi ai kai za a yi maka sakayya da abin da kake aikatawa ba gashi Allah abin da Allah ya ce mana ba ko eh yace wa li kulli darajatun mimma amilu duk abin da kuke aikatawa za a ba ku sakamakon abin da kuke yi to a shi abin da kuke yi muna maka wannan muke nan eh kaga nan kuma ayatu sai sai Allah ya ce wa rabbuka ganiyum shi Allah mawdaci ne akan abinda eh kake da shi eh wannan ladan da kake da shi ba zai kare Allah da komai ba wannan zulubin da kake da shi ba zai rigi Allah da komai ba eh iyaka abin da kai da shi da maka sakayya Allah ya tsare mu baki daya a sai ubangiji yake cewa in ya sha'a idan Allah ya so yuzhibukum eh ko mutanen makka idan kun ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so cikin mashi'arsa sai ya tafiyar da ku gabaki ɗin eh ya sha ita bayar da su Allah ya ce wa yastahlifa min ba'dikum ma yasha sannan Allah ya ƙara kirkiro wasu halittan da ya so wanda za su yi mishi biyayya kaji abin da aka gaya musu eh kama an sha'akum min in zuriyatin kamar yadda Allah ya raya ku eh daga wata zuriya qauman akhar zuriya wasu zuriya wasu mutane daban haka Allah ya yi ku to in ya ga dama haka haka kuma zai tafiyar da ku ya kawo su zuriya daban kuma in Allah ya ga dama kaga mashiyan Allah kenan ko eh amma sai Allah bai haka ba walakin abaqakum rahmatun lakum sai Allah ya bar su domin ya musu rahama ai amma da ya ga dama fa tuni za a gama da su gaba ke daya a canza wasu halitta kawai amma Allah bai haka ba saboda saboda rahmat ta shiga ta riga fushin shi ko ya ce rahmati sama gadani eh rahmata ya riga fushi na to kaga Allah mai rahama ne sai Allah ya ce walakin abagaku sai dai na bar ku ne hakuri eh Allah ya sa mu dace innama tu'adun na'am وما أنتم بمعجزين to shine ki ga makafirai to ku sani fa innama tu'aduna alƙawarin da aka yi muku din nan in ma tashi alkiyama ko ko azaba la'ati za ta zo muku in ba ku imani da manzon Allah ba la maharata babu kawa tunda kun sa wa munnin ubangiji ai ko eh wa ma antum bimujizin idan ta zo ba ku sai ku tsere ma a wannan azaba ba duk yato ku jira ta bi ku ta kama ku kawai da Allah jibin samu dawa yanda inda iska take musu mana eh jibi adawa yadda tsawa ta yi musu mana duk yadda suke gudu suna gudu tana bin su ta kama su kawai eh Allah ya tsare mu gaba ke da ita azaba ta zo ba wani gudu ba gurin gudu ai eh kamin ta zo ake tuba Allah ya yafe ya tsare gaba ke da amma ta zo magana ya kare eh Allah ya tsare mu gaba ke da to sai ya ce ma ake cewa ma antum bi mujizin ba da fa'i fatini na azabina ba za ku guje ma azaban mu ta zo ba ku isa ku guje mata ba Allah ka tsare mu da azaban ka ya ubangiji na'am قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل na'am فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدين إنه لا يفلح الظالمون to shine ubangiji yake cewa innama tu'aduna a ubangiji yake cewa eh kul ka ga musu ya rasulullahi ya qaumi ya ku jama'a na mutanen makka i'malu ko ku je ku yi ta aiki da Allah ya ce ku yi ko ku yi aikin da kuka ga za ku iya yi eh alama kana cikum a halin da kuke ciki eh ku je ku yi ta aikin halin da Allah ku samu kuka zabi makanku eh ko ku bi Allah ko kuma ku cika ku ci saban eh ga musu ya rasulullah haka amma ka ce musu inni amilu ni ma zan je zan zan je eh zan zan zan bi uban zan bi umarnin ubangiji na a cikin halin da nake ciki ni ma zan je yi abinda halin da ya dace ya kamata in yi ni ma zan je yi kaji abinda Allah ya ce yace amma ku sani fa fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani eh da sannu za ku sani ji Allah eh man takullahu aqibatud dar su waye suke da kyakkyawan karkin sakamako ba dai ai Allah ya ba su dama ba su je su yi abin da suka ga dama kai ma ka je ka yi abin da abin da muka wajarta maka ya rasulullahi eh in kiyamun ta tashi za a gane su waye suke da kyakkyawan karke su waye suke da kyakkyawan- kyakkyawan karke eh wanda Allah zai musu zai karrama su eh ka san ko yan kwallo suka je suka buga kwallo suka ci suka dawo sai gwamnati sai gwamnati kasa sai ta karrama su sai a za musu hotel a za musu komai a basu ko ba haka ba eh to tunda sun je sun yi da sun bi Allah kaga Allah zai karrama su ya ba su aljanna ko eh kaga wannan wanda suka- suka je duniya suka bi Allah sai manzon Allah to Allah zai ba su za za su kyam kyakkyawan karfi a ranar gobe kiyama Allah ka sa mu cikin masu eh, kyakkyawan karfi din nan sai Allah ya ce innahu kaga sha'anin shi ubangiji la yuflihu zalimun shi azzalimi kafiri ko ba ba yadda za a iya samu rabo a lahira ya bai da shi amma duniya Allah ya ba kafiri ya ba mushriki ya ba mai sabo kowa ya ba shi eh amma a lahira kam a- ba kafiri ba zai samu rabo ba ba shi ba rabo eh shar'in lahira kaje da imani shar'in lahira kenan duniya ko ko da imani ko ba imani zaka ce ka sha amma ka sani da kinka ba zai kyau ba Allah ya ba mu iko aiki da abin da Allah ya ce eh suna ce ki innahu la yulibul zalimin lalle azzalimi ba zai samu baro ba shi da rubura nan gobe kiyama Allah ka tsare mu gabaki daya na'am
وجعلوا لله مما زرع من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا نعم.
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون to shi ne Allah ki ba mu labari anan yake cewa su wayannan mushrikan kafiran nan eh mugun aiki da suke ba su bari ba eh wa ja'alu lillahi lillahi mimma zara'a sai suka sanya ma suka sanya cikin rabon rabo eh na ubangiji mimma zara'a cikin abin da Allah ya halattan ma yan adam min alhasi daga kayan gona eh kasa kaida kayan gona akwai hakkin da ake ajewa eh ya sa ya so suka sa rabo daga ciki wa an'amin da dabbobi ma eh rabo na ubangiji wanda ake warewa eh kama a ce zakka kaga zakka da wakafi ko ba akwai shugaban zakka da wakafi ba ana tarawa idan an taru sai a nemi marayu a taimake su ko to irin wannan eh irin wannan sai suka suka sanya rabo rabon Allah rabon gumakai a ciki eh nasiban rabo yasrifuna ila ila ila du'afa wal masakin wanda ake ajewa ana taimako masu rauni da miskinai eh sai suka sanya rabo a cikin suka sa rabon gumakan su a ciki sai wali suka wali wali suka ce wali suka hin nasiban ai su ma alloli suna da rabo a wannan eh yasrifuna ila ila suddanatihim wai ana raba ma masu kula da gumakan kaji yalla yace baqalu suka ce haza lillahi sai su yace wannan na Allah ne bi za'amihim da zaton su wa haza li shirkaina sai su ware wani ce wayannan na allolin mu ne su ma yace da za a samu dan kuskure kadan na Allah ya fada cikin allo na na na, na gumakan su ba za su cire su mayar ba amma da na gumakan zai fada ne cikin rabon ubangiji ko to wannan kuma za a shiryo shi a dawo da shi nan eh kaji jirin wannan hukunci Allah ya tsare mu gabaki da eh shine Allah ya ce fa ma kana li shurakaihim wala yasil ila Allah eh rabon da rabo da aka cire na gumaka mushrikai eh baya fada wa na Allah amma ma kana lillahi amma rabon Allah kuma fa wai yasil ila shuraka shi yana fada cikin rabon gumaka kuma Allah ya ce sa'a ma yakumun wannan hukunci da wayannan mutane suke aikatawa kai yayi muni eh sun zuciya ne kawai mm Allah ya tsare mu mm na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم نعم.
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم نعم.
ولو شاء الله ما فعلوه نعم.
فذرهم وما يفترون na'am sai ubangiji yake cewa ah, Allah yake cewa kazalika ai kamar yadda muka awata musu eh abinda muka ambata din nan na wannan rabon mummunan rabo din nan Allah yake zayyana lil kasiri min mushrike mun kawata mafi yawa daga cikin mushrikai din nan qatal auladihim kashi ayansu eh su kashi ayansu eh bil wa'd ta hanyar rufewa eh ka san mushrikan maka haka suka dinga yi kafin zuwa musulunci eh suna tsoro talauci eh sai su ringa dubi ayansu da rai Allah ya ce kazalika zainal kathiri min mushrikina qatala auladum surqa'um suna eh suna kashe ayansu mushrikai din nan min jin daga cikin aljanu eh su suke kawata musu eh ai talauci zai same ku kaza kaza kaza kaza to ko ubangiji bani ya ga ya faɗa cikin Qur'ani yake cewa ma min dabbati bil adi illa ala la yutqwa babu wannan da ce a doron kasa abincinta da arzikin ta yana wurin Allah ne ba yana wurin ka bane ko kai da kake ka gani mai gida ka fita ka nemo ai yawan ƴaƴanka yawan arzikin da Allah zai maka kowanne da Allah zai haifa to akwai abincin da Allah ya buɗa mashi to kai kuma Allah zai buɗa maka wajen samun da zai zo ya ci in dai zaka fita to zaka samu abin da zaka ci da su kuma eh domin Allah ya riga ya faɗa babu wata halitta a doron ƙasa eh sai arzikin ta na wurin Allah ne ba yana gurin wani bane inda yana wurin wani da zai dade yace na dade mu ga inda zai zai hana ma gabaki da ko eh Allah ya tsare mu gabaki da na'am to shine ubangiji yake cewa eh lirudduhum eh don shedanu su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum don su sanya masu shubha a cikin addinin su Allah ya ce walau sha Allah Allah ya ce da mun so eh da- da mun so su da shari'a eh su wannan masu bauta mu goma kadin nan yace ma fa alo da da ba mu daura shedanu a kansu ba kaga ashe abun da na Allah ne Allah ya sa mu dace eh sai yace fazarhu Allah ya ce sai ja manzala ce kamar su kawai eh ma wa ma yabturuna da abin da suke kirkira eh suna jingina ma suna jin- jingina ma ubangiji madaukakin sarki ka bar su eh za mu haɗu da su ji Allah ke na'am
وقالوا هذه أمام وحرف مهجد لا ينامها إلا من نشاء بذلهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها ابتراء عليه نعم.
سيجزيهم بما كانوا يفترون
to sai Allah yake cewa wa qalu eh sai suka ce hazi an'am wannan dabbobin nan da aka kawo eh aka kawo domin a raba ma wayannan masu rauni da miskinai din nan eh wa harsun da kayan noman nan da aka kawo hadiya ma'ana kyauta eh aka kawo sai suka ce hijirun wai ai haramun ne a ba kowa eh ba za a ba kowa ba kaji la damuha wai ba wanda zai ci wannan kayan illa ma na sha sai wanda muka so ya ci kasan abin da suke so wanda za su ci masu kula da gumakan kaga sun hana wanda ya wanda ya kamata a ba kenan eh su ne za a ba huddamul asnam eh masu kula da, da gumakai wai su ne za a ba su bi za'ami Allah ya ce da zaton su amma la hujjatu lahum fi babu wani hujja su ce ga abin da Allah ya ce haka Allah ya ce ba shi kawai ra'ayinsu ne alaiha a game da wannan abun inda wada am sannan da dabbobi huriman zuhuraha akwai dabbobin kuma da dole ne a kawo su saboda an haramta a ɗora musu kaya eh su ma nau- su ma duwayen nan na ma- na na wayannan hadiman ne eh wan am sannan akwai kuma dabbobi nan ma la yuzkaru ismullahi alaiha in za a yanka ba za a yanka su da sunan Allah ba sai da sunan gunki kawai ka duk wannan da- da- dabarori kawai eh inda zabiha bal yazkuru ismul asnamuhu a a za a faɗi su- su- sunan allolin su ne kawai eh wannan sabu zalika ila Allah suka ce wannan duk Allah ne yace ai haka kaga ƙarya kenan ko Allah ka tsare mu da ƙarya eh iftira alaihi kirkira suka yi suka dora suka jingina masa ubangiji ya ce kyale su ya rasulullahi sayajzihim bihim sayajzihim bima kan yaftaruna Allah zai musu sakayya eh sakamako da abin da suke aikatawa zai musu sakamako mugun aikin da suke dinna zai musu sakayya da shi Allah ya tsare mu ga Allah ya tsare mu na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالدة لذكورنا na'am ومحرم على أزواجنا نعم.
وإنكم ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم to shi ne Allah yake cewa Allah yake ga yake yake ga mu shugaba alayhi salatu wasalam wa qalu ma fi buduni hadir am suka ce duk a- dan da yake cikin wayannan dabbobin da aka kawo din nan eh sune sawa'id da baha'id halisatun li dhukurina suka ce wannan halas ne ga mazajen mu amma wa muharramu ala azwajina amma an haramta ma mataye ba za su ci ba eh kaji wa in yakun maytatu in in kuma ya zama ya in kuma in kuma tacce ne dabban eh fahum fi shurakaihim yace wannan na abokan a a shuraka abokan abokan a na na allolin su ne kawai bangiji ya ce wannan ba kunci yayi muni eh ka suna cewa ai eh duk abin da ba a yanka ba shine yankan Allah ko eh abin da mutum yanka sai a ce wai yankan kato Allah ya tsare mu eh kaji suka ce wa in yakuma itatan idan kuma dabba ta zama ta ta mace fa wa bihi shuraka'i wannan na allolin su ne eh hadiman su za su amfani da shi su za su ci yankan Allah nasu kaji Allah ya tsare mu kama yajzihim wasfahum yace haka Allah kamar kama sayajzihim Allah zai musu sakamako wasfuhum eh cikin yadda suke siffantawa na halasta halas da haramta haram su halasta abinda Allah ya haramta sannan su haramta abinda Allah ya halasta kuma su ce Allah ne yayi eh wannan siffan da suke yi Allah da shi zai musu sakayya Qur'ani gobe kiyama eh da mugun aikin da suke shi da duba ai masa hukunci Allah ka tsare mu innahu hakimun Allah ba ku sani Allah shi mai hikima ne a cikin sana'arsa gabaki daya alimun sannan masanin halitta ne eh mun ba wanda san Allah sanin halitta don shi halitta su gabaki daya sannan shi ubangiji alimun masani ne gabaki daya halitta abin makaranta daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada Allah ka mishi barajin mu da ayyukan mu na alkhairi Allah ka jiga magabatan manyan mu shehunan mu malaman mu ƴaƴan matan zuriyar mu wanda za mu gani gaskiya Allah ka nawar gaurin su baki daya wanda suke raye kuma Allah ya sa su rayu lafiya su kare lafiya wani ibada da mu gabatar ibada wajen 21 Allah ya sa mun dace mu muwafaka Allah ya sa ɗaya ga cikin bayan da aka yanta a cikin kwanakin da suka kira suka wuce abin da ya saura kuma Allah ka lamu shi zai gaza da kadari Allah ka lamu shi da kadari Allah ka lamu shi da kadari ka lamu shi da kadari Allah ka sada mu da rahmani da ke ciki baki daya Allah maza ne wa sallahu nake taimakon mu da wada kudin mai da mai magidi Allah ya saka musu da alhairi Allah ya biya musu bukatun da zahiri badini Allah ya dauke mu dukkan dama ku rayuwa Allah ya warware mana kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh